به وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يو لا ربا شاتك وسبوة القيدة biya tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da bakwai ga watan shida biya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarihi hukuki mustafa na alƙali iyad fasulun amma asulu furu'iha a gani amma asalin rassa na ainihin waɗannan kyawawan ɗabi'u wa unsuru yana bi'iha da kuma ƙundin maɓuɓɓugarta inda yake ɓuɓɓugowa wani ƙudatu da'iratiha da kuma ɗigon nan na ainihin kewayonta fal'aƙalu shi ne hankali wana daga hankali duk wani kyakkyawan ɗabi'a yake ainihin ɓuɓɓugowa daga nan ainihin yake taruwa daga nan kuma tushen duk wani kyakkyawan ɗabi'a yake. Allazi minhu yamba'isul ilmu wanda shi hankali daga shi ne ainihin ilimi yake ɓarkowa wal ma'arifatu hakanan da ma'arifa duka daga hankali ne duk mutumin da ba shi da hankali kaga ba shi da inda ainihin ba zancen a ce mai gaskiya ne ko mai ilimi ne ko mai riƙon amana ne ko mai tun da shi kan shi ma bai san abin da yake yi ba ko da ya yi gaskiyan wannan yin gaskiyan ba zai tabbatar da shi mai gaskiya ne ba tun da babu hankali dan yana cikin yin gaskiyar ma za ka ji kuma ya ɓarko da wata ƙarya a ciki ko wani abu mai kaman haka saboda haka shi hankali shi ne tushe shi ne ainihin maɓuɓɓuga kuma shi ne nukɗa na da'ira na ainihin ɗabi'un gaba ɗaya. Wa ya tafarra'u min haza suqubur ra'ayi suqubur ra'ayi boruwar ra'ayi ya tafarra'u yana resantuwa ne min haza daga wannan ɗin. Wajaudatul fitnati da kuma kyawun azanci wal isabatu da dacewa wa sidqu zanni da gaskiyan zato duk yana ainihin resantuwa ne daga hankali. Wan nazru lil awaqibi da kuma yin nazari cikin ƙarshen lamari kaga duk sai mai hankali har ma masu hikima suna cewa man lam yanzu fil awaqibi fa laysa daru lahu bi sahibi duk mutumin da baya duba ƙarshen lamari shi kawai yau din to wannan zamani ba abokin tafiyan shi bane saboda in yanke yi kyau to gobe fa saboda haka kullum mutum kafin yayi abu sai ya duba ƙarshen lamari to wannan yin nazari a ƙarshen lamarin shi ma yana faruwa ne daga hankali ai rashin hankali ne mutum a ce kawai shi ba ruwan shi da gobe sannan hankali ne mutum ya rika lura da abin da zai ainihin haifar idan yayi abu shine wannan zurjin awajibi wa masalihun nafsi da kuma maslahohi na rai maslaha na ainihin ran shi wa mujahadatu shawati da kuma yaƙi da ainihin sha'awa na son zuciya wa usulul siyasati da kuma kyakkyawan tafiyar da al'umma an ce siyasa shine ainihin tafiyar da al'umma kowanne abin da ya dace da ita kamar yadda ko a za zaka je na wasasa wasasa bi zakal khalqi dinan wa shiddatan manzo Allah ya tafiyar da wannan halittan rausasawa ga wasu da tsanantawa ga wasu wani daga an kawo mar abu a cikin taushi sai ka ya karba wani kuma sai ya ga tsinin takobi to haka manzo Allah ya tafi da ainihin mutane sallallahu alaihi wasallam to kyakkyawan irin wannan tafiyar da al'umma din duk daga hankali ne wa tadbir da kuma ainihin tadbirin al'amura wa sina'ul fada'ili da kuma tsururin ainihin fifikai falaloli wa tajannubur raza'ili da nisantan kaskance kaskance wayannan abubuwan duka ainihin tushensu daga hankali ne wanda bai da hankali ba zai iya yin wa'annan abubuwan ba sannan yin su din yana faruwa ne daga ainihin hankali shine tushe wa gara sharna ila makani hakika mun yi nuni zuwa ga matsayin manzon Allah matsayin shi minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin hankali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bulugihi minhu da kuma isan shi minhu daga shi hankali ɗin wa minal ilmi da ilimi isan manzo Allah algaya ta ƙurewa alƙusuwa mafi nisa allati wacce lam yablugha basharun siwahu wani mutum siwahu wanda ba manzon Allah ba lam yabluga bai isa wannan ainihin fagen da manzon Allah ya kai ba Na'am.
wajen ilimi da wajen hankali manzon Allah ya kure babu wanda ya kai irin nashi wajen ilimi babu wanda ya kai irin nashi Na'am.
wajen ainihin hankali na'am dan ma Hausawa ma suna cewa wai kowane mutum tare yake bai cika goma ba shi ko manzo Allah ba iyaka yake duk inda za a kai din to manzo Allah ya kure a hankali da ilimi na'am
Ah, wa iz yayin da jalalatu mahallihi girman matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min zalika daga wannan ɗin wa mimma tafarra'a minhu da kuma abin da ainihin ya rassantu minhu daga shi hankali da ilimi ɗin muhaqqaqatun abin tabbatarwa ne inda man tatabba'a majari a hawalihi a wajen wanda ya bibi magudanai na halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka san manzon Allah ya kure a hankali ya kure a ilimi ba sai ka bibi halayen manzon Allah ka karanta na'am wa tsiraji siyarihi da kuma yaduwan siran manzon Allah ka bi ainihin siran manzon Allah ka bi yadda ya yadu ka karanta a nan ne za ka gane matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa tsala jawami a kalamihi mutum ya yi mudala ya leƙa ya duba ya ga ainihin matattaran kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga manzon Allah ya faɗi ainihin jumla ɗaya amma wannan jumlar sai ga ya game abubuwa da yawa wani lokaci ma sai a ce ya game komai da komai kamar yanzu misali ya ce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni kaga wannan ya game kowa da kowa kowane mutum wannan hadisin zai aiki a kan shi haka nan dai abubuwa kamar almar'u ma man ahabba da sauran dai abubuwan da manzo Allah yake faɗi na jawami'il kalim na'am wa husna shama'ilihi da kuma kyakkyawan ta'adodi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bada'iya siyarihi da kuma makayantan siyo- sirori na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hikami hadisihi da kuma ainihin azanci na hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilmahu da kuma ilimin manzo Allah bima fi taurati na abin da yake cikin at-taura wal injili da injila wal kutubil munazzala da littafai abin saukarwa wayannan duk mutum in ya bibiya a nan ne zai gane manzo Allah ya kure wajen hankali ya kure wajen ilimi na'am wa hikamil hukama da kuma azanci na masu azanci wa siyaril umami da sirori na al'ummu alkhaliyati wanda suka wuce wa ayyamiya da kuma kwanaki irin na ayyamul arab wa darbil amsali da kuma ainihin saba misalai wa siyasatil ay- anami da kuma ainihin yadda yake tafiyar da ainihin talikai wata ƙariri shara'i'i da kuma tabbatar da shari'o'i wannan duka idan ka bi za ka san manzo Allah ya ƙuya manzo Allah shine kadai wanda za a tara jama'a wanda sun fi mutane dubbai wanda a cikin su din kowa yana ganin ya fi san shi na'am da an ce wani wata rana da ya tsaya yi tunani ya ce ni fa a cikin sahabbai ba na'am sai yake ganin ni fa ina ganin akwai wanda annabi ya fi so ma iri na har ya ce bari ya jarraba sai ya ce ya rasulullahi wai a duk mutanen nan wa ka fi so ya ce Aisha ya ce a a maza ya ce babanta ya ce daga shi ya ce umar ya ce kar in kara ya kara fada an jina kara nisa sai na shuru ka gani shi saboda shi yana ganin kawai ba wanda aka fi so irin shi to manzo Allah haka yake ainihin mu'amala da mutane kowa kowa in an yi mu'amala da shi sai ga kamar an fi son shi fiye da kowa to ka wannan ko in ba cikin hankali da ilimi ba samun yadda mutum zai haka ma abu ne mai wahala na'am aha na'am
ya ce wasu ya satin anami ko wata ƙaririn shira'i da kuma tabbatar da shari'o'i wata asilin adabi da kuma ainihin kafa asali na ladabbai annafisatu wanda suke masu daraja maɗaukaka wa shemil hamidati da ɗabi'u abun godiya ila fununil ulumi zuwa ga ainihin dangogi na ilmai allati wacce itta kaza aluha ma'abotan wa'innan ilman suka riƙi kalamahu manzo maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha a cikin ilimin kudwatan shine abun koyi masu ilimi ne za ga sun faɗi sun faɗi abubuwa na ilimin amma kuma da maganar manzo Allah suke koyi a ilimin nasu na'am
wa isharatihi suka riki isharorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjatan shine hujja kamar me kal- kal- kal ibarati kamar ainihin ibara na fassarar mafarki na'am wa ɗibbi da ainihin magani har littafi aka yi ɗibbin nabi ko na'am wal hisabi da kuma abin da ya shafi hisabi wal fara'idi da abin da ya shafi ilimin rabon gado wal nasabi da ilimi na nasaba wa gairi zalika da wani wannan mimma daga ainihin abin da sanu bayyinuhu da sannu za mu bayyana shi fi mujizati a cikin mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah in Allah madaukakin sarki ya so to wannan ilman gaba ɗaya manzon Allah ya same su ne duna ta'alimin ba tare da ainihin koyo ba ba tare da an koya masa ba ba wai dacin bai san su ne ba sai da ya je koya ya sani ba wala mudarasatin kuma bai wani mudarasa ya ta darasi ya ta darasi har ya koya ba wala mudala ati kutubin ba tare da yana leka littattafai na man takaddama wanda suka gabata a ce yana ɗauko littattafai irin na ainihin wayanda suka gabata yana karantawa a nan ya koya ba wannan julusi ba tare da zama ila ulama yin zuwa ga malamansu ba ma'ana wayannan abubuwan duk manzo Allah bai ba ruwan shi da su gaba daya bal yace bari wannan zancen nabiyun ummiyun shi annabi ne wanda yake karban wahayi daga Allah wanda shi tun da ya faɗo duniya ba ruwan shi da rubutu ba ruwan shi da karatu lam yuqrab bi shay'in min zalika ba san shi da komai daga wannan ba ka san shi rubutu da karatu ai wasila ne ba shine gaya ba gayan shine ilimin to shi da yake gayan kuma ina ruwan shi da wasila ai komawa bayan shi bayani a ce ka zo ka koya tunda koyan ina za a kai a je gaya to shi daga gayan ya faru yawwa saboda haka ba a san manzo Allah da rubutu da karatu ba saboda su ana yi ne dan a samu ilimi shi kuma Allah ya jibinci wa allamaka ma lam takun ta'lam hatta shara Allah sadrahu har Allah ya buɗe kirjin manzon Allah wa abana amrahu ya bayyanar da al'amarin shi wa allamahu Allah ya sanar da manzon Allah wa aqra'ahu ya karantar da shi sannu quri'uka falatansa ko yu'lamu zalika ana sanin wannan ne bil mudalati da mudala a littafai wal basi da bincike an hali daga halin manzon Allah daruratan kai tsaye in aka ce garura abin da baya bukatar tunani daga an faɗa duk wanda ya san manzon Allah ya karanta sirar manzon Allah daga an faɗa ba sai ya tunani ba ya san annabi ya kai wannan wa bil burhani da kuma hujjoji din alƙadi ko kuma hujji alƙadi wanda yake mai yankewa ala nubuwati a bisa annabci manzon Allah naziran wannan kuma mutum yayi nazarin idan mutum ya tsaya ya yi nazari ya yi bincike zai ga akwai hujja yanke wanda zai tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka falanu dawilu ba za mu tsawaita bisarjil aqasisi da ainihin jero kisosi wa ahadi alqabaya da ɗaiɗaiku na ainihin abubuwa da suka faru ba in saboda majmu'uha matattaranta ma la ya'khudhu hasrun abu ne wanda ainihin takaitawa ba zai iya rike shi ba wala yuhidu bi hibzun jami'un wani hadda mai tarowa ba zai iya kewaye shi gaba ɗaya ba duk abin da zaka faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka faɗi iya gurgudan abin da ka sani wa bi hasabi aqalihi kana ma'arifuhu ya ce ma'arifu ma'arifu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ta kasance ne bi hasabi akali gurgudan hankalin shi sallallahu alaihi wasallam ila sa'ir ma allamahu Allah ta'ala zuwa ga sauran dai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wa adlahu alaihi ya tsinkayar da shi akan abin min ilmi ma yakunu na ilmin abin da nan gaba zai kasance Allah ya sanar da manzo Allah wa ma kana da abin da ya faru ya wuce kaga manzo Allah ne zai baka labarin abubuwan da suka faru sannan kuma zai ba labarin nan gaba za a yi kaza za a yi kaza ya ci zamanu ala ummati kaza har wani sahabi ya ta ruwaito hadisi ya ce mun taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi asuba ya hawo minbari yana yi yana yi yana yi yana yi yace sai da azhar ta yi ya sauka aka yi sallah ya sake dafewa yana yi sai da asar ta yi ya sauka kai sallah ya ɗabe sai da magaruba ta yi ya ce sai da rana ta faɗi ya ce a wannan huduban da annabi ya yi sai da ya gaya mana duk abin da zai faruwa da yau kiyama ya ce wani ya haddace yana rike da shi wani ya manta sai abin ya faru zai tuna wani kuma ya manta haka nan dai kowa gurgudan karɓan shi amma komai sai da manzo Allah ya bayani a gani to ya ce wa adrahu alai min ilmi ma yakunu ko na ilmi abin da yake kasancewa ma kana da abin da ya kasance wa ajaibu qudratihi da kuma abubuwan mamaki na kudiran ubangiji wa azimi malakutihi da kuma girman haka ne da kuma girman masarauta na ubangiji sallallahu ta'ala to ga hujja Allah madaukakin sarki ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam za Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima fadalan Allah mai girma ne alayka a gare ka karashi ukulu hankula sun imauce fi taqdiri fadlihi cikin fadin gwargwadon falalan manzon Allah a falalan Allah alaihi ga manzon Allah yanzu misali Allah ya ce kana fadlullahi alayka azima sai aka ce a faɗi iya gwargwadon falalan da Allah ya wa manzon Allah to hankali ba zai iya ba zai imauce wa karasatil alsunu harissa sun ainihin baibance duna wasi koma bayan sifa yuhidu wanda ya kewaye bizalika da wannan a cewai harshe ya zo ya yi bayanin sifofin da suka kewaye falallan da Allah wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to harshe din ya zama baibai ba zai iya ba auyen ta yi ilahi ko kuma inda ya tuke zuwa gare shi alhamdulillah